أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rahilatul khulud za mu ta shafi na arba'in da biyu السابعة الموت بداء البدن وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات في البدن فهو شهيد الثامنة والتاسعة الموت بالبرك والحدم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المدعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله العاشرة والهادية عشرة والثانية عشرة موت المرأة في نفاشها بسبب ولدها والموت بالحرق وذات الجنب آه لحديث جابر بن آه جابر آه بن أتيك بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة هم القتل في سبيل الله القتل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والحرق والحرق شهيد والذي يموت تحت الحدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدا الثانية عشرة الموت بداء السل لحديث راشد بن هبيش النبي صلى الله عليه وسلم وفيه السل يعني آه أنه شهادة آه الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال آه المراد قصبه أو الدفاع عن الدين والنفس لحديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد السابعة عشرة الموت مرابطا في سبيل الله وصحى من حديث سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر قيامه وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن وأمن من وأمن الفتان الثانية الثامنة عشرة الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله خزن له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة اتقاء وجه الله كتم له بها دخل الجنة وبالجملة وكل من مات على عمل صالح نال آه حسن الخاتمة نال حسن الخاتمة أعمال يتي نبقي wato yana kirga mana shahidai waɗanda suka yi shahada Allah ya samu a ciki na bakwai ya ce mutuwa da ciwon ciki mutuwa da ciwon ciki an samu hadisi daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu da ciwon ciki yayi shahada na na takwas da tara mutuwa a cikin ruwa ko kuma mutuwa da rushewar gini saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace shahidai guda biyar ne akwai wanda al-mat'ud shine wanda aka soke shi da wuka wal mabdun da kuma wanda ya mutu da ciwon ciki da wanda kuma wato ya mutu a cikin ruwa da wanda gini ya faɗo masa da kuma wanda aka kashe shi a cikin saha filin yaƙi na goma da kuma sha ɗaya da sha biyu shine mata ta mutu wajen aihuwa in mata ta mutu wajen aihuwa ta yi shahada wazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa da gobara mutuwa mata ta mutu wajen aihuwa ko kuma mutum ya mutu a cikin kuna gobara ko kuma wani ciwo wanda yake kumbura jiki shi ma shahada ne saboda hadisin jabir dan atik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shahidai guda bakwai ne su ne wanda aka kashe shi saboda Allah da wanda ya mutu da ciwon ciki da wanda ya mutu a gobara da wanda ya mutu a ƙarƙashin gini da kuma mata wadda ta mutu lokacin aihuwa na na na na sha uku shine eh me sunan tuberculosis da Hausa tarin fuka to yau akwai wani ciwo ma diaphragmatic pleurisy me watakila ban gan shi da diagrammatic pleurisy na ce ko da amfani da yau watakila likita ya ji zai gane shi eh pleurisy p-l-e-u-r-i-s-y a'a ba ba shi ba kuma shi kuma shi ne ciwon na gaba a'a shi an ce kamar kukumbura jiki yake daga ciki to shi ma dai shahada ne yana daga cikin ciwo dukan da annabi sallallahu alaihi wasallam lissafa cewa duk wanda ya mutu da su shi ma yayi yayi shahada da kuma shi tuberculosis yau yana sa lung da wane ne su kukumbura daga ciki to na goma sha hudu da kuma na sha biyar da na sha shida shine mutuwa saboda kare dukiya mutum ya mutu wajen kare dukiyarsa wani yana so ya masa kwace ko kuma ya mutu wajen kare addininsa ko kuma ya kare karan kanshi saboda hadisin sa'id dan zaid daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk aka kashe shi saboda kare dukiyar shi yayi shahada mutum ya zo zai taba ma dukiyarka wato ka ce baka yadda ba in an kashe ka kai shahada wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisin ba cewa ya rasulullah mutum ne kawai ya haɗe da ni zai kwace min dukiya na manzo Allah ya ce kanka bashi yace in ya yaƙe ni kici kai ba ka yaƙe shi yace in na kashe shi fa yace yana wuta yace in ya kashe ni fa yace kai shahada eh amma ban ka ga bala ka ci duka ba ya danganta na an ka zaɓi shahada don in ka gani gudu da ya kuma shahada sai ka gudu da kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka shi wajen kare iyalansa ya yi shahada akwai wanda za a ci ba Allah kiyaye mutun iyali mutuncin iyalansa ko gare ya mutu to shi ma shahada ce haka nan wanda za a ci mutuncin addininsa ya kare shi shi ma wato gara ya yi shahada ka kenan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kare shi ko an kashe shi yayi shahada haka nan wanda za a taba jinin sa ya ki yadda shi ma an kashe shi yayi shahada na goma sha bakwai shine mutuwa saboda gari tsaro saboda Allah ya tabbata cikin hadisi Salman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato tsaro ko gadi na dare ɗaya ko dare ɗaya da yini ɗaya ladan da mutum zai samu ya fi mutum ya yi wata ɗaya yana azumi ya fi mutum mutum ya yi wata ɗaya yana azumi yana sallah rana guda ko dare guda idan mutum ya yi tsada al'ummar musulmi saboda Allah sannan idan mutum ya mutu duk aikin da ya kasance yana yin alheri za a ci gaba da rubuta masa shi har tashin kiyama sa'annan za a tsare shi za a tafiyar da arzikinsa da ake bashi sa'annan duk wata fitina Allah zai tsare shi da ita wannan shine riba da ana tura da garuruwan musulmi ana kai musu farmaki to sai a sa mutum ya je ya tsaya kamar yadda yan banga suke a gari yanzu na su su ba za su yi bacci ba don mutanen gari su yi bacci to wannan tsayuwar wanda ya yi shi saboda Allah to abin da zai samu kenan eh to kaga maluma ce ta bayani abubuwa za su iya shigowa madadin su yanzu da yawa wato ko tsare mutuncin al'umma ko tsare rayuwa al'umma ko tsare ma abincin al'umma ga shi nan dai yana daga ciki da yawa abubuwa wanda za su iya zuwa ƙarƙashin wannan wallahu alam sa'annan na na goma sha takwas shine na ƙarshe wato mutu akan aiki na gari mutum ya mutu akan wani aiki mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah yana neman yadda Allah da ita ya samu bayan ya faɗe ta ya mutu to zai shiga aljanna wanda yake azumi yana azumi kuma ya yi azumin saboda Allah sai ya mutu shi ma zai shiga aljanna wanda ya yi sadaka ma sadaka ya yi sadaka kuma saboda Allah ya samu ya mutu to shi ma zai shiga aljanna ka kenan mutum zai iya sanya rayuwar shi kullum yana yi shi ikon Allah ya ce to a takaice waɗannan su ne jimla na ayyuka wanda duk wanda ɗan adam ya samu wato ya samu kyakkyawan cikawa Allah ka yi mana ita alhamdulillah to ai wannan kada kawunan su ne ya ce wanda suka mutu a hannun yan kidnafa shahada ne har hatsarin motar nan ma zai iya zama shahada kawai shi yasa ake so ka zama redi kawai ne da haduwa da Allah eh musulmi inda mutum musulmi ne ai abubuwa shi Allah ya faɗaɗa mana hanyoyin shahada ne don kowa ya ɗan samu inda ba kowa ne zai je yaƙi ba ba kowa ne zai yaƙi ba to shi ya sa na di yana ci di yana ci amma Allah ya kiyaye na akwai da yawa an kan yasa ce Allah ki amma duka duka hanyoyi ne duka na dan adam ne tafi lahira Allah ya kunkare masa zunubansa inda mu masu laifi ne eh Allah ai shi magana in babu musulunci magana ta tsari eh babu komai kuma babu babu komai shi sanadiyar duk wani kafara ko rahama ko wani duk abin da za ka samu to sai mutum ya zama ƙarƙashin musulunci ba musulunci duk abin da aka yi bai da wani a wato riba bai da wani riba sai akwai wata rana muna tafiya a cikin a cikin mota na rasa inda za mu je wani wani mutumin saukwato ne sai ana lissafi a motar cewa a koli arne ne baya zina baya shan giya baya waye ba ana rufe baki mai magana sai ce ya kobar banza kaji wannan kalma yace ya goba ya war banza sai aka ji a sai yana bayani yace ah to ba abin da zai amfane shi ina nan kuma ya je ce to ai yayi abin da yafi zina yayi abin da yafi shan giya shine kafirci duk ya daga su da haka Allah ya yi wa mutum rahama shine ya zama musulmi in ba musulunci ba komai wallahi shi yasa akwai wani kamfen da yanzu ake yi ana so a nuna yaran mu kaman mutum ya zama mutumin kirki ko shi ba musulmi bane Allah zai masa rahama ƙarya ne eh ai ba wai anniya bace musulma ce ai ha musulma ce ai duk waɗannan da kai dina hadisa akwai mutumin ma da ya kashe mutum ɗari na ya kashe mutum casa'in da tara lokacin da ya kashe duk a cikin bani isra'ila ne ya yana kashe kisan kai kawai ce ya kashe mutum tasa'in da tara yana neman sai tunani ya tuba shi ne je wajen wani wani malami ne mai dan rauni haka shi ne sai ya tambaye shi yanzu gashi gashi ka ji laifina ina son na tuba sai kawai malami ya ce masa ida sai ba maganin tuba mutum casa'in da tara shi ne sai cika da shi ya ce bari ya haɗa lissafin su zama ɗari na za mu yi gogo ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari yace sai je wajen wani malami yace masa a su tuba ba bawa ba ya shiga tsakanin ba Allah bawa da Allah yace sai dai ga shawara tun da garin da kake gari ne na criminal ka tashi a garin ka koma a garin ga wani gari mutanen kirki ne ka je ka zauna to yana kuma hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ashe ajalin shi ya zo mutum yana hanya ya tashi daga garin masu barnan zai tafi can a hanya kawai sai mala'ikan mutuwa ya ya kashe shi to shine sai mala'iku biyu suka zo kan shi da na tafiya da mutum wuta da na tafiya da mutum aljanna waɗancan masu tafiya wuta suka ce a aidan wuta ne wanda suka ce an ai ya tuba yana hanya ne hadisi yake cewa Allah da yake ya nufe shi da rahama sai ya ce wa mala'ikun to ku auna da garin da ya fito garin masu zunubi da garin da zai je garin tuba duk inda ya fi kusa ɗan nan ne maluma suka ce Allah naɗe masa ƙasan yayi ma ya fi kusa da can na? garin tuwa sai mala'iku rahama suka ɗauke shi shi yasa ake son na da ya ta roƙon Allah da ce dan da ke ne rayuwar ya Allah ya gatar da mu a a ba ka nan dai ko ai da ita muka ba ba ka nan dai ai ba su ai ba yawa ka so karatun ba yana ciki ina jin shi ne na farko ma yana ciki jiya ma ba su rike ta corona ba shahada ce ai shahada ce ake ta gushi ne na ce ya wajen gudun shahada za a daina sallah kuma kaga ba haka aka ce ka yi ba kana son ka yi shahada kusan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanne tambaye shi ne ya ce idan aka kawo ma a tak a gida shi ne ce a ba dai ni ba ba kai ba wato ya idan mutum ya yana son ya shahada sai yana da karfin da zai iya maganin barawa sai ya yi sakwa-sakwa ina jin magana kenan dan a kashe shi cewa yi to wannan ba daidai ba ne shi mutuwa ba a san ta sai dole eh yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ɗayan ku yashi a mutuwa yace saboda in aiki mai kyau yake zai ta karawa ya ta karawa zai yawa yace idan kuma ba aiki mai kyau mai yawa ya samu dama ya tuba kaga ai duka rahama ce eh da aka ba maganar mutum ya yi sakwa-sakwa akwai na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu dama ya mutu a Madina ya mutu a can saboda zai yi ceto na musamman ga waɗanda suka mutu a Madina ai wannan hadisi akwai mutanen Pakistan mutanen wasu wurare da suka masa fahimta ba daidai ba sai mutum ya zo Madina kawai sai ya samu mota sai ta kararo sai ya shiga kwalta sai ta dauke shi sai da aka gane aka gane da gangan suke yi sai mutum ya tsufa garin su sai lallaba ya zo madina sai ya fake ka har ɓuya yake an shararo mota kawai zai shiga to kaga wannan kisan kisan kai ne Allah ya hana wannan wala tasilu anfusakum inna Allah kana bikum rahima za ta kar ku kashe kawunan ana nufin in dai mutuwar ta same ka ne a Madina shi yasa masu halu da hannu da shuni idan mutum bai da lafiya mai kawai je ingila ya je madina ya kwanta abu na a yafi kawai ka je jinya madina ka yi ta zama in ya so ka yi ta kashe kudin a can na har ta zo ya fi na yan waje-waje wanda suka damu da abin suna yi su Pakistan, Malaysia, Indonesia na nan suna yi.
ya mutu ya kashe kansa misali shi ya biyan wanda abin ya zo ko ya aka shi wanda ya taka to a illa abin ya fito ma saudiya ta san suna biyan diya idan an yi haka suna biyan diya daga nan ne aka gano wasu da gangan suke yan ganin suke bayani kamar ma ya yi bayani cewa zai zo ya yi na Eh, yawwa to ka gani daga nan suka gane cewa wasu da gangan suke ai ba wai to kuma aka fahimci haka labari ya fito eh shi wanda abin ya bata mutane mota
nan ba da yake da a ba gudu inda an san cewa mutum ne kana tafiya a motar ka ya buye ya zo ya shiga ka taka shi ai shi ya bata ma mota na shi ya ja ma hatsari na sai abu ne ke nan ko Eh, na na me ya fara
shi bai kashe kowa ba ai. Hmm. ana maganan wanda ya yi kisa na kuskure ka gane wanda ya yi kisa ba kowane kisa ba ne ake ma hukunci kai ta kashe mutum duk kuma gashi an mutu wani ma kai da aka da ya mutu kai ya kamata a a biya biya aka biya nawa ba ta ba yanzu misali ala kiyaye kayi fakin motan ka a inda ake fakin wani ya sha ya zo da mota sai ya duke ka sai ya mutu misali yake Allah kiyaye to kai ka kashe shi ka zama abin da ya kamata shine a je a gyara ma motan ka abu ɗaya ne zai sa wataƙila in ka tsaya inda ba a tsayawa ka yi fakin inda ba a faki misali to shine amma in ya zama wataƙila ƙofar gidanka ne wajen fakin ne amma ya shararo ya ci shiga lungu da mota har ya zo ya bige ka ya mutu za ce ka kashe shi da kai mar ne ba ba zai koma ba shi ne maganar da yake eh Allah ya kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك akwai dan uwa da zai tafiya yana neman addu'a Allah ya kashi lafiya wanda za su yi tafiya ko wanda suka tafi Allah ya dawo da su lafiya wanda za su tafi Allah ya kashi lafiya Allah ya dawo da su lafiya kuma Allah ya zama da mu lafiya kan ta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ربنا عليهم مرض الضالين آمين اللهم أنت في حوائجنا عليم وعلى بلائها قدير وقد عواجنا كادي الحاجات ودفعنا الشرور والمساويات في الاختلاط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين